んさんが。
الدور الأول مستوى العمل
موجود سوري مصطفى تا أربعين
أسأل الله
إيه ناس عايشة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عليك اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على رسول الله بعد littafin al'usulu salasa na babban malami al'imam muhammad ibn abdul wahab نعم annashdi alaihi rahmatullah نعم a darasi da ya gabata mun karanta alkawa'id al'arba shi ma dai littafin shi ne wannan shi ma dai littafin shi ne نعم malayin ya yi magana ya yi bayani ne akan wasu asali guda uku wanda ya kamata duk wani musulmi ya san shi نعم wannan asalin kuma zai yi magana ne a- da dalili ba kai zai yi magana wani akan ya wannan a duk abin da ya faɗi ya ka dalili na alƙur'ani da kuma nasu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana yake cewa da farko ka sani i'lam rahimakallah ka sani Allah ya ji banka ya kai mai sauran karatu ko ya kai mai karatu نعم annahu yajibu alaina ka san cewa lalle ya wajaba a gare mu ta'allumu arba'a masail musan mas'aloli guda hudu نعم mas'ala ta farko shine ce al'ilmu shine musan ilimi shi kuma ilimi ilimi na gaba gaba da ya zama wajibi musulmi sun iya san ya san shi shine ilimin sanin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake cewa manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu la ilaha illa Allah ka sani cewa babu wani abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala mala yace ilimi na sanin Allah ko ma'rifatu nabiyyi da kuma ilimi na sanin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kuma za Allah in zaka mushi biyayya zaka yi aiki da abin dole ne ka san shi ka san matsayin shi ka san girman shi ka san abin da ya halitta ko ya waje ba a haƙƙin shi da kuma abin da ya zama to kore da haƙƙin shi نعم mala yace wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi da kuma sanin musulunci bil adillati da dalilai kenan ba kawai haka ba naga ana yi a in sani ta hanyar dalilai imma makaranta na je na koya ko kuma dai a naji naji wajen wa'azi ko kuma naji na sani ta yabon malami malam yace as-saniyatu mas'ala ta biyu da ya kamata mu santa shine al-amalu bihi shine aiki da ilimi نعم haka kenan duk ilimin mutum duk yanda za a yi to dole shi wannan ilimin sai an yi aiki da shi نعم malai ce as-salisatu ad-da'watu ilayhi a mas'ala ta uku shine kira zuwa ga wannan ilimi نعم shine aka ce kira zuwa ga wannan ilimi a mutum abin da ya sani shi ma ya sanar da gurgudu wanda ya sani wannan kuma sanin ba dole an ce ba dole mutum shi ya zo ya ya ya ya kawo wa'azi ko wani abu a kai a wanda kake tare da su dama malamai suna cewa shi abin da yake na hukku a kanka kai ka san ilimi ko ka ka fara umartar kanka abin da yake na addina umarni ka aikata ka hana kanka sannan kuma Mm.
ka hana wani wanda yake tare da kai sawa'un wanda kuke waje ɗaya tare da shi ko wani ɗanka ko wanda yake ƙarƙashin ka ko ma dai wane ne to ka yi ƙoƙari ka yi kiran shi zuwa ga wannan abin da ka sani na ilimi نعم malai ce arrabi'atu mas'ala ta hudu as-sabru ala al'aza fihi sai kuma daukan hakuri a bisa cutuka da za su zo cikin wannan yada wannan ilimin tunda za a za a haɗu da kalubale za a haɗu da abubuwa daban-daban annaba ma wanda suka zo su ba a bar su ba Na'am.
da ka wanda ya zo shi ma ya shiga cikin wannan hayatu za a samu irin wannan abubuwa malai ke cewa dalilu qawluhu ta'ala dalili a bisa wannan mas'alar da ya kawo cewa abubuwa guda hudu da ya kamata a sani a ilimi da kuma aiki da shi da kira zuwa gare shi da haƙuri kuma wajen kira dau- eh, wajen kira gare shi malai ce faɗin Allah subhanahu wataala bismillahir rahmanir rahim wal asr Allah subhanahu wataala yake cewa wal asr Allah ya ce ina rantsuwa da zamani malamai sun ce a, ana magana akan a, zamani lokacin la'asar wasu sun ce akwai Allah yana rantsuwa da zamani malai a, Allah subhanahu wataala yake cewa innal insana lafi khusr lalle irin mutum irin jinsi na mutum lafi khusr yana cikin tabewa yana cikin asara nan malamai suka ce irin mutum to duka ya shiga al'il a alnan istigraq ne da jinsi dukkan irin mutum ya shiga kowa ya shiga wa me zai hudda wa me zai hudda wasu daga ciki wannan istisna'in da aka yi shi ne Allah ce illal ladina amanu wa amilu salihati kaga wanda ba su cikin wannan asarar wanda ba su cikin tabewa shine sai dai wanda suka yi imani suka yi kuma aiki na gari Allah ya ce wa tawasaw bil haqqi suka yi wasiya da hakuri da da gaskiya ko wasiya da gaskiya shine kaga sun yi imani ta hanyar imani akwai sanin Allah a ciki akwai sanin manzo Allah tunda in zaka yi imani da dole ka san shi to ka san akwai sanin Allah akwai sanin manzo Allah wa amilu salihati sun yi aiki da abin da suka yi na ilimi sai kuma wa tawasu bil haqqi suka yi kira a suka yi wasiya da gaskiya har kira ke zuwa ga wannan ilimin da suka sani shine yada wannan ilimi kuma wa tawasu bis suka yi wasiya da hakuri daukan hakuri abin da zai zo cutarwa a cikin wannan yada wannan ilimi مالك وقال الإمام الشافعي الإمام الشافعي الله يجب شيك توا لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته دا أتي ما كتا كتا الدنيا الله بسوكت دا وتهجة ga halitta shi ba akan abauta mushi akan a gane shi akan ayi kaza da ce Allah bai saukar da wata hujja ba kawai sai wannan suwa ta wal asr kadai saukar la kafatu to da ta isa musu in ka dauke ta wannan suwa a yadda take gata nan duka aya uku ce to amma abubuwan da ta tattara ta ga na hauko Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa akwai rantsuwa a ciki to abin da yanzu Allah ya rantse da shi to ya nuna muhimmanci kenan wannan akwai nuna muhimmanci na zamani lokaci ya da muhimmanci kenan nan duk ana an nuna mutum muhimmancin lokaci tunda Allah ya rantse da shi kenan kakka bari ya wuce ka ba tare da kai wani abu da zai amfane ka ba sannan kuma sai aka ce mutum yana cikin tabewa kaga kenan wanda bai yi aiki da wannan lokacin ba da wannan zamanin wani ba kai ribace shi ba to duk abin da kai kana cikin tabewa sai kuma Allah ya togace wanda suka yi imani kaga Allah ya shirya da mutane zuwa ga imani ga shi imani ga manzo Allah imani ga duk wasu abubuwa da Allah subhanahu wataala ya yi bayani akan su sannan kuma sai aiki aiki da wannan imani kenan kan in ce nayi imani ya zamana a imani dole sai aiki ya biyo bayan shi sai kuma aka yi magana akan wasiya da gaskiya wasiya da gaskiya kaga ana buƙatar gaskiya a cikin rayuwar umma gaskiya wajen koda mutum da awa zai to sa gaskiya a gaba sannan kuma wasiya da haƙuri ana buƙatar haƙuri a cikin rayuwa ta duniya rayuwa ta yau da kullum sannan a cikin da'awan ma kanta ana buƙatar haƙuri to shi yasa imamu shafi yace to wannan aya wannan sura afwan sura ce mai girma wa qala wa qala al-bukhari rahimahullah al-imam al-bukhari a cikin littafin shi na as-sahih yayi babi sai ke cewa babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal yake cewa wannan wani babi ne zai magana shine ayi ilimi kahin a wadi kahin ayi aiki to wa dalilu qawluhu ta'ala to me dalilin imam al-bukhari da ka wannan babi shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika kaga Allah ya ce manzo Allah fa'alam kai sani sai Allah ya ce annahu la ilaha illa Allah to kana mi wastaghfir li dhanbika ka nemi gafara da ka kaga mi yawa ga zawa ilimi ya zo shi kafin ka faɗi kafin ka ce la ilaha illa Allah to kai ilimi ka san wannan shi Allah ka san haƙƙin shi ka san abin da ya wajaba a kai ka san abin da ake korewa a cikin haƙƙin shi sannan kuma ka zo ka yi ka nemi gafarar zunubin ka kenan kayan ka zo ka fara aiki ka fara istighfar ka fara abubuwa to kayan nan ka yi ilimi sai malaka ta kuma da abin ilimi sai Allah ya fara da ilimi qabla al-qawli wal amali kafin fada kuma kafin aiki malaka yake cewa i'lam kai sani ne rahimakallahu Allah ya ji kanka ya kai mai saurare annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimati ya wajaba lalle cewa ya wajaba akan kowane musulmi na musulmi musulma ta mace ta'alluma salati ko ta'allumu salati hadhihi al-masaili wal amal bihinna a san wannan mas'aloli guda uku da kuma aiki da su mas'aloli guda uku su ne wanda malam ya gina wannan littafi akan su su ne wanda zai yi bayani akan su mala ya ce al'ula matsala ta hauko annan laha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula fa man ata'ahu dakhala janna wa man asahu dakhala an-nar matsala ta hauko yace mala yace musan cewa Allah ya halicce mu sannan Allah da ya halicce mu ya arzuta mu Allah da ya halicci duniya hatta abin da za a ci a duniya halkar shi tashi kiyama sai da Allah ya kaddara Allah yake cewa wa qaddara fiha aqwataha Allah ya kaddara abinci abin da za a ci da ya halicci kasa wa wani zai kai bai ne aya aya take cewa fi arba ta yi bayan aya ta yi wala aya ta ku la tafu la bil ladhi khalaqa fi wa tafi wa la bi hada zalika wa ta'ala fiha rawasi fuqiha wa baraka fiha ta Allah ce wa qaddara fiha aqwata Allah ya halicci kasa yasa albarka a bayan kasa yasa duwatsuna shine ya shimfiɗa kasa a ya shimfiɗa kasa sannan kuma yasa duwatsuna suka tokare kasa sai Allah ce kuma wa kaddara fiya sai ya kaddara a kawata abinci wanda za a ci a bayan wannan kasar hatta da kwari da muke gani shi shi Allah shi ma Allah ya kaddara mishi abinci da Allah ya manta da shi ba kuma min dabatin fil ardi ko illa Allah ya musuwa to malai yace Allah ya halice mu ya arzuta mu bayan ya arzuta mu kuma walam yatrukuna hamala bai ba baka razibi bai ba baka haka ku je ku yi abin da za ku a'a malai yace bal arsala ilayna rasulun ya aiko mana manzo to dai aiko mana manzo kuma wannan manzon dan ya zo ya gaya mana ne abin da Allah ya aiko shi dan yazo ya gaya mana shari'a ta Allah yazo ya gaya mana hanyar da za a bi abauta ma Allah subhanahu wataala shine ne malai ce to dan haka wannan manzon fa muna tsawa wurin khallajan duk wanda ya wannan manzon to aljanna ce zai zai shiga saboda wanda ya wannan manzon kamar ya bi Allah subhanahu wataala ne wa man asahu dakhala an-nar wanda kuma ya saba ma wannan manzon to ya saba ma a Allah to ya shi kuma wanda ya saba ma Allah Allah subhanahu wataala zai sa shi wuta sai wanda ce yayi malaki ta wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin fadin Allah dalili a haka shine fadin Allah subhanahu wataala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila Allah ke cewa lalle mu ne muka aiko manzo zuwa gare ku wannan manzan yana mai shaida a kanku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun aiko shi a kanku kuma zai bada shaida a kanku kun yi ko ku yi ba sai Allah ce kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko manzo zuwa ga fir'aun wane ne annabi Musa alaihi salam sai Allah ce fa asafi ra'aunu rasula sai fir'aun ya saba ma wannan manzan wannan aliful ahad aliful alif al'adiyya kamar da malamai suke cewa ka ganin aka ce rasulan aka kawo manzo na hoko na kira na biyu da aka kashi kuma sai aka kawo shi da ta'arifi to dan a nuna maka wancan manzon ne da ake magana akan shi shine fa asafi ra'aunu rasul sai fi ra'aunu sa'a ma wancan manzon sai Allah ya ce fa akhadna hu akhzan wabila sai muka kama shi ko muka mushi kamin kamun mai tsanani ka gani da Allah ka fir'auna aka halakar da shi aka dirmiyar da shi to haka wanda duk bai biyayya ba ga manzon da aka aiko aka cewa manzon Allah yake wadi a hadisi muna tsa'ani ay kullu ummati yadkhulu jannata illa man aba dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda ya kiya kisa biska cewa zai kiya manzon Allah sai manzon Allah ce wanda ya bi ni to shine zai shiga aljanna wanda kuma bai bi ni ba ya kiya kenan kaga shi wannan ya kiya da yakin tun da ya bi yakin manzon Allah to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi wuta bai canza bai tuwo ba insha Allah ba a yi kyau sallah idan da kyau sallah malaki cewa a faniyatu mas'ala ta biyu malaki cewa annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahad fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda ba a haɗa bautar shi tare da wani ɗaya shi ne a yi tarayya da shi an yi shiraka ma'abu ahadun a yi tarayya tare da shi da wani ɗaya wannan ɗayan wannan koyaya ne ne yake fi ibadati cikin ibada shi shi malaki cewa la malakun muqarrabun ba wai wani mala'ika makusanci ba wala nabi musulun ko da annabi ne manzo ha ko annabi ko mala'ika Allah bai gaba a yi ta hada ta hada wata shi a ce yau wani yana bauta wa mala'ika jibril kuma yana bauta wa Allah ko yana bauta wa manzo Allah ko yana bauta yana bauta wa Allah sai Allah bai gaba a hada wata shi da wani ko ma wani ne malaki ta waddali dalili kuma akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allah ahada Allah yake cewa lalle al masaji kalmar al masaji malamai sun ce anan sun ce ana nufin dabbar sujada dabbar sujada a wajen yadda ake sujada da su guda bakwai shine tahin hannu goshi zuwa hanci kunyoyi da kuma nan kasan kawon ruwa tuna wasu suka ce ana ana ana su da almasajid kaga abun yin sujada to ya Allah yake cewa bai yarda ba a kirayi wani ɗaya tare da shi da wanda almasajid wasu suka ce almasajid ne kawai masallaci ne da muka sani masallacin wannan to ba a yarda a zo a kirayi wani ɗaya tare da Allah ba a cikin shi a zo a yi bautar wani wanda ba Allah ba a kawai wannan shine sai da wasu ce kalmar almasjid kamar alawa zane ma'abat kaga wajen bauta ke to tun da wajen bauta ne kenan kaga Allah shi kadai za a yi bauta to Allah ya ce wannan musalli lalle masallatai lillahi gabaki ɗayan su sun tabbata ga Allah da haka fala tad'u ma Allah ala kada a kirayi wani ɗaya tare da Allah subhanahu wataala a cikin su Allah ke malai ke cewa afur malai ke cewa al-thalisu masala ta uku anna man ata'a rasula wa wahada Allah wanda duk ya bi manzon Allah kuma ya kadaita Allah subhanahu wataala la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin amma da cewa duk wanda ya biyayya ga manzon Allah sannan kuma ya kadaita Allah subhanahu wataala to bai halitta ba ya yi lamarin wani wanda ya yi hutu na hutu ga addinin Allah ko ya yi hutu na hutu ga Allah da manzon Allah walau kana aqraba qaribin ko da makusancin kusa ne ko da a ce baban mutum ne ko ma a ce wane ne in dai mutumin wannan ya saba ma Allah ya hutu na hutu da Allah to bai kamata bai kamata ka ji bacci lamarin shi ba ka so shi a zuciyarka ko ka fifita shi akan abin da ya shafi musulunci ko akan abin da ya shafi addini babu wannan abin wannan kuma in muna so mu leƙa mu ga kissa ta Abdullahi ibn Ubay tare da mahaifin shi Abdullahi shi ma ibn Ubay ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai wanda ya hudu wata magana yake cewa la in rajana ila al-madinati la yukhrijana al-azm min al-azab in muka dawo Madina to kaskantacce sai ya fita mai dau bai dau ya fita da kaskantacce yana ne manzo Allah a lokacin nan dan shi ko yazo ya zagaye da tobi yace a wallahi sai ya je ya tuba a wannan maganar da yake tufana za a zai zai bar shi shigo Madina sai da kun je ya tuwo tufana ya bar shi to wannan dan shi haka za mu gani ɗaya daga cikin matan manzo Allah ita ma wata safiya ce ko wace ce ita ma babanta ya zo ganin ta sai so shi muda ya zo ya zauna a shimudan manzo Allah a lokacin da ta hana shi ta ce a'a bai yiwa ka zauna a shimudan manzo Allah kai kana da musulmi ba to kaga wannan kenan babu mawala babu wa kenan wannan shine aqida ta albaga wal albaga wal wala malai ke cewa wa dalil dalili a kan haka malai ce fadin Allah subhanahu wataala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله هزوا قرشن آية نقول لك تسلى مالك تشوى ba za ka samu mutane wanda sun yi imani ga Allah ga mai ranar lahira suna nuna soyayya ga wanda suka yi hoto na hoto ga Allah ga wanzan Allah sai Allah ce walau kanu aba'u ko da mahaifansa ne au abna'u ko iyansu au ikhwanu ko yan uwansu au ashiratu ko jama'arsu sai Allah ce irin wa'annan mutanen masu wannan aqida ulaika tawfiqu ulaika ka tawfiqu fi qulubihim al-imana sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imani a cikin zakatansu sannan wa ayyadahum bi ruhin minhu Allah ya karfafe su da wani rai na daban wani rai daga gare shi Allah ya ce sannan kuma wa yudkhiluhum jannati sune wanda Allah zai shigar da su aljanni aljannonin da tajri min tahti al-anharu ko gamai suna gudana a karkashin wannan aljannar kada Allah ce khalidina fiha suna abin kaddara wa dawama a cikin wannan aljanna radiyallahu anhum sun yarda da Allah sannan Allah sun yarda da radiyallahu anhum Allah ya yarda da su afwan wa radu anhum su ma sun yarda da abin da Allah ya ba su na lada Allah ce ulaika irin wayannan hizbullahi su ne jama'ar Allah Allah ce ala ku sawa inna hizbullahi wa rasuluhu lalle jama'ar Allah su ne mabarka ka zama sabi kawai ne ta
kana ai tsara muke ta
bismillahi rahmani rahim sallallahu alaihi wasallam mun kamanta wannan ayar da malam ya kawo ta akan nuna cewa kamar da halitta ba ga mutum da yi da wani sallama ya shi da soyayya ga wani kuma dai wane ne in dai wannan mutumin yana da wasu wanda suke da tura wato da Allah a ce ba musulmi ba to kuma wane ne ko da mu kusancin kusa ne kuma da ka ayar da haka nan sai Allah yake ba labari a kuma da za ka samu wanda su wannan mutanen za a wansu ba za ka same su ba suna nuna soyayya ga wani duk wanda ya fito da Allah yake zuwa fito da Allah da manzo Allah ko da a cikin mahaifarsu ne ko yaya su ne wannan kuma haka za mu gani a yadda magana suna yake faɗi bal ma shi shine wanda ma ɗabbaka hakan shine wanda ma ɗabbaka hakan za a ce fami ɗin shi suka zama shi da musulmi ba a to yau ɗaya mai tura hutu da su bai gaya musu baya akan wasu abubuwa ba sannan kuma haka za mu samu haka alkur'ani ya ke faɗi idan dai wannan ayat ta nuna cewa ba a yi wala shi ne ya ga cewa wala shi ne soyayya ko da kafin lamar gona ne wasu ne ba Allah ta tafi su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya wa ba'd haka kuma Allah ya ce wa idan da su ka fila ta khudu Allah ya tafi gobe da wannan sana'a a duniya kuma yana yana fita wani ta wannan ne ko ina ne shi yasa za gani sahabbai in suka suke bara'a da mahaifansu da mahaifansu akan akan abin da ya shafi addini mala yake cewa i'lam arshadaka Allahu li da'ati mala yake ka sani kai sani Allah shiryar da kai ga yi mushi biyayya mala yake annal hanifiyyata lalle mai kyakkyan addini kamar yadda muka bayani a wannan mai kyakkyan addini shine a muka ce an ce ma addini musulunci alhanif saboda shi addini wanda babu karkata a cikin shi me kake la hanya wadda babu karkata a cikin ta shine millata ibrahim ko mun dawo ne
ya dawo ka'ida ta rabu ce aha as-salifat shine ce annal hanifiyya millata ibrahim ita ko wannan millata ibrahim yadda take shine an ta'budu allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din shine ka bauta ma allah shi kadai kana mai tsakake addini a gare shi malam yace wa bidhalika amara jami'an nasi wa khalaqahum laha hakan kuma a hakan Allah subhanahu wataala ya umarci mutane ya halicci afon ya ya ya wa bidhalika da wannan ne Allah ya umarci ga baki ɗaya mutane sannan wa khalaqahum laha Allah ya halicce su dan hakan mana dan su bauta mushi sannan kuma suna masu tsarkake addini Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci mutum ɗaya ko irin mutum da irin aljanni ba sai dan su yi mana bauta بما ليتأي ومعنى يعبدني أي يوحدوني معنى يعبدوني أي تكأيت أنا شيء يوحدوني مالك وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ما في جرم أبن ده الله يقوم وليد شيء شيء التوحيد كأيت الله شو ما كأيت التوحيد شيء إفراد الله بالعبادة كأيت الله وزن عبادة مالك وأعظم ما نهى عنه الشرك mafi girman abin da Allah ya hani a gare shi shine shirka wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu shine kiran wani Allah kuma tare da Allah ko bauta ma wani Allah tare da Allah bala yace wa dalilu qawluhu ta'ala dalili a sakan haka fadin haka dalili a sakan haka shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku hada Allah da komai kada ku hada kada ku yi tarayya da Allah wajen bauta da kuma dai menene malaka ta fa idza qila laka idan aka ce maka mal usulul mal usulul salasa allati yaju ala lisani ma'rifatuha menene asali guda uku wanda ya wajaba akan kowane mutum ya san wannan asali guda uku malaka ce fa kul ka ce ma'rifatul abdi rabbahu shine bawa ya san ubangiji shi wannan asali ne na uku wa dinahu sannan ya san addinin shi ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما يسمى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على ما شكوه يعني kuma ita mun kuma ta san da inda ko inda ta zo maliki cewa al-asl al-awwal asali na ko daga cikin wannan asali guda uku fa idza fa in fa idza qila laka man rabbuka kenan shine asali na ko shine sanin Allah subhanahu wataala sai ma yace idan aka ce da kai wane ne ubangijinka fa qul ka ce rabbi Allahu alladhi rabbani ubangiji na shine wanda ya rene ni in aka ce al-rabbu shine wanda yake saman mutum daga babu zuwa akwai sannan ko bayan ya samar da mutum kuma ya reni wannan abin da yanda yake hal ya kai matsayin da mutum zai yake cewa zai girma ko zai kama wani wannan shi ne kamar da muka yadda muka ce ba ana- ba ana cewa ba tarbiyya tarbiyya ai shi ne ka ka raini mutum akan wani abu a takata da yaro akan wata ɗabi'a ko akan wani abu da ke so Ai, ya zama to haka yana- Allah subhanahu wataala ya ya samar da mutane tun babu su akwai su sannan bayan ya sa ya samar da su kuma ya tarbiyyance su har mutum ya kai matsayin ya ya- ya girma ya gane shi wane ne malaka ce to kace shine Allah da ya raine ni ko kace ya halicce ni Mm.
wanda kuma rabba a- wa- allazi rabbani wanda ya raine ni ko ya halicce ni wa rabba jami'al alamin sannan kuma ya raine ko ya halicci dukkan talikai bi ni'imati da ni'imar shi Mm.
wa huwa ma'budi shine abun bauta ta Mm.
laysa li ma'budun siyahu ban da wani abun bauta in ba shi ba Mm.
malaka wa dalil dalili amsa kan haka Mm.
fadin Allah sai dalili amsa kan cewa Allah shine ya halicci gabaki ɗayan mutane ya samar da su daga babu zuwa akwai Na'am.
sannan kuma ya tarbiyyance su bala yace fadin Allah subhanahu wataala alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji rabbil alamin shine ubangijin talibai malam yace wa kullu ma siwa llahi alamin Mm.
duk wani abu wanda ba Allah ba to shine alam da malamai sun ce kalmar al'ala kamar yadda muka yi bayani Da nan ma'ana- cewa ta hada a mutane ta hada aljannu ta hada dabbobi hal ma sandarun abubuwa sun shiga cikin hal aljamala sun shiga cikin kalmar al idan ka ga duk wani duk wani abu wanda ba Allah ba to shine al malai cewa ana wahidu min dalika al to ni ma mai littafin wannan Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab yace to ni ma ɗaya daga cikin wannan talibai malai ce fa idza qila laka idan aka ce da kai bima arafta rabbaka da ni ka san ubangiji ka fa ka ce na san Allah ne bi ayati wa ma'lumatihi da ayoyin shi da kuma abin da ya halitta dama malamai ke cewa shi Allah ana sani shi ne ta hanyar ayoyin shi ta hanyar halitta shi a ake cewa ko a hankalce yanzu in ka gama mutu ko ba ce baka mutu ka san ya aka yi zo shi to ka sa ko wanda ya yi shi suke cewa ai dalilun a da ake cewa dalilul hadith yadullu ala wujudil muhdath idan ka ga wani abu ya faru to yana nuna cewa akwai abin da ya samar da wannan abu shi yasa Allah so da yawa yake kawo ma kafirai hujja ta hankali Allah ya ce musu am khuliqu min ghairi shay'in am hum khaliqun shin wai su an halitta su ne daga wani abu ko su suka halitta kansu to kaga in dai halitta su aka to akwai wanda ya halitta su to wannan wanda ya halitta su shine Allah shine ma da yace to ana sanin Allah ne da ayoyin shi da kuma halittun shi shi yasa a cikin alkur'ani Allah ke cewa wa yake hudu wa fi anfusikum inda wa inda yake- bayan ayat ne yake cewa wa fi wa fi wa fi asan wa fi wa fi ayatu aha wa fil ardi ayatu mu'min a ƙasa- a ƙasa ma akwai aya da take nuna samuwar ubangiji Allah ce ga masu amma ya ƙini ga masu gane sai Allah ce sannan wa fi anfusikum a cikin kan kuma ku kan kuma an kalika to akwai aya da take nuna samuwar ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya ce to wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah al-layl wan nahar wash-shamsu wal qamar wannan duka ayoyi ne na Allah subhanahu wata'ala malai ce sannan kuma min makhluqati daga cikin halittun Allah wanda suke nuna samun ubangiji akwai as-samawati sab'u akwai sammai guda bakwai wa man fihin da abin da yake cikin su wal arduna sab'u akwai kasai guda bakwai wa man fihin da abin da yake cikin su duka wannan halittu ne na Allah kuma suke nuna samuwar ubangiji kuma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa malai ce wa dalil dalili absakan haka qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi al-layl wan nahar ya daga cikin ayoyin Allah akwai dare akwai yini wa shamsu wal qamar akwai rana akwai akwai akwai wata sai Allah ya ce la tasjudu lish-shamsi kada ku yi sujada ga rana wala lil qamar balle kuma wata sai Allah ya ce wasjudu lillahi ku yi sujada ga ubangiji shine Allah allazi khalaqahunna wa yanda ya halitta rana da wata da dare a- da da da da me kita da dare da rana in kuntum iyyahu ta'budu idan kun zamanto gare shi ne kuke bauta idan kun zamanto shi ne kuke bauta ma Allah ce wa qawluhu ta'ala da farin Allah subhanahu wata'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda dalilin kenan da yake nuna cewa su ma sam- sama da kasai su ma halitta su aka yi Allah ce lalle ubangijinku rabbakum shine Allah shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wanda ya halicci sammai da kasai fi sati ayyamin a cikin kwana bakwai ya Allah ce kun mastawa ala al sai Allah ya daidaita al-arshi daidaito irin nashi sai Allah ya ce yughshi al-layla an-nahar dare yana ruwan mawuni mana dare yana cin wuni dare yana isko wuni daga an daga an yi dare to yanzu za ka saniya ta yi to kowanne yana neman kowa sai Allah ya tayi dulubu hasisa yana neman shi da gaugawa dare yana neman wuni daga saniya ta yi to kaga rana ta zo tana gudu tana gudu tana gudu sai ta je ta fada saboda dare ya shigo shi ma in dare ya shigo za ka shi ma yana tahiya yana tahiya sai ya tafi to haka haka take neman juna da gaugawa Allah ke cewa والشمس والقمر ga rana ga wata ya Allah ke ce wani nujuma ga kuma taurari ta Allah ce musakharatin dukkan su abun horewa ne bi amrihi da umarni shi Allah ne yake ba su umarni ku yi kaza ku yi kaza rana dare ya zo rana ta dawo shi yasa a hadisi yake nuna cewa rana idan ta fada to he ta je al'arshu umarni ta yi sujada tukunna Allah umarce ta ta je ta hallo haka ne za ka mu haka ne sai kullum haka take yi sai Allah yana wata umarni Allah ke cewa ala ku saurara lahu khalqu halitta ta Allah ce wal amru da kuma al'amari da dukkan komai dukkan misali al'amari na Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ke cewa tabarakallahu albarka shi ta daukaka rabbul alamin ubangiji ta alkai malaka cewa wa rabbu huwal ma'bud in haka ce ar-rabbu shine al-ma'bud an haka ce ar-rabbu abun bauta to shine a wanda yake samar alista daga babu da zuwa akwai ta to shine kuma almabudu shine wanda yake cin tabauta wannan kamar da muka gane a wannan wannan tauhidi ne da kafirai ma sun san shi kafirai ma sun yi sun tabbatar da cewa ubangiji shi shine ya shine yake halitta shine yake kuma amma su inda aka saba da su shine ba su yarda ba a bauta mishi kadai aka yi tashi daga wajen bauta Allah malaka cewa wa dalil dalili afsa kan cewa ar-rabbu huwa al-ma'budu qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qawlikum la'allakum tattaqun Allah ke ya ku mutane ku ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku wallazina min qablikum ya halicce ma wanda suka wuce gabaninku Allah ce idan kuka yi haka la'allakum tattaquna haqiqa za ku zama tuma kiyaye da kuke shi ba su tsoron shi Allah ke cewa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah wannan shine wanda ya sanya kasa ta zama tushen huda was samaa bina kuma ya sanya ya sanya sama a gare kamar wani gini ne aka yi Allah ke cewa sannan kuma wa anzala minas sama'i ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi dalilin saukar wannan ruwan fa akhraja minas samawati Allah ya fitar da 'ya'yan itatuwa wani 'ya'yan itatuwan ga sunan rizqan lakum arziki ne a gare ku Allah ce dan haka fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhali kuna sani kaga wannan ayatan cewa ar-rabbu huwal ma'bud Allah Allah ke ta yi Allah su ko gudu rabbaku yawai malaki ta qala ibn kasir ibn kasir yake cewa al khaliqu li hadhihi al ashiya huwa al mustahiqu lil ibadati ibn kasir yake cewa wanda ya halitta wannan abubuwan ya halitti a a da yake cewa ya halitti sama ya halitti kasa ya sanya rana ya sanya kai afuwan kasa ta zaman toshi kamar huda ce ya sanya sama ta zama to kamar gini ne sannan ya sauko ruwa daga sama dalilin wannan ruwan Allah ya fitar da itatuwa to wanda ya halarci wannan abubuwan huwal mustahiqqu lil ibadati shine wanda ya cancanci abota ma malaki ta wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha nau'ika na ibada nau'i nau'i nau'i na ibada wanda Allah ya umarni da shi yayi umarni a mushi ba a mushi ibada ayi ibada da wannan abun misul islami kamar musulunci shi kanshi ibada ne wal imanu imani fulin cewa a imani ya samu wani Allah samu wani littafai manzanni annabawa da sauransu duka shi ma wannan yana daga cikin ibada wal ihsanu da kuma ihsani shine kyautatawa shine yin abu da halartu muraqaba ta Allah subhanahu wa ta'ala shine ka annaka au ka annaka talamu wani kenan kamar kana ganin Allah kamar yanzu ka zo ka ka ka dauko ka dauko lebar yana maka aiki to lokacin da ka zo ka sashi gaba aikin da zai yi daban to kuma lokacin da baka na to so ake kai aiki kamar mai gidan kai na kallon ka to shine ihsani wa minha daga cikin ibada shine addu'a wa akwai addu'a addu'a ita ma ibada ce wal khawfu da tsoro tsoro na zuciya amma ba tsoro na dabi'a ba akwai tsoro na dabi'a wanda duk adam yana da shi kisa za mu ga tsoro na dabi'a ne yasa annabi Musa lokacin da ya ga sanda ta kuma maciji shi ne juya ne tsaye saboda a ɗabi'ance ba saba gani ba sanda ta zama maciji to wannan abu ya fita daga cikin ɗabi'a to shi yasa wannan tsoron da yayi ba tsoro ne ba ba ta Allah ya yi tsoron muna wa Allah ba a wannan tsoron da ɗabi'a ya daga cikin tsoron da ɗabi'a yanzu in muna zaune a nan kuma wannan bai ci ta tare da wato dai mun wato ka ga wannan tsoro ne na ɗabi'a to malam ce to ana magana akan tsoro na ibada tsoro kai a kowane na zuciya na kudurta wani abu to wannan shi ne zama to ibada ba ma kowa shi in ba Allah ba wa rajau haka hakanan da kauna wa tawakkulu da dogaro dogaro ma shi kai shi kam ka tokan shi dama ibada ne wa ragabatu da kuma kwadayi wa rahabatu da kuma furhiti shine tsoro shi ma ne wal khushu'u da tsoro wal khashyatu da kuma tsoro shi ma da yake haɗe da kaskantar da kai wal inabatu da komawa ga Allah wal isti'ana da neman taimako wal isti'a wal isti'aza ko wal isti'aza da neman tsare wal istighatha da neman dauki neman taimako duka da istighatha da isti da isti'aza neman taimako ne to amma ana cewa al istighatha shi ne neman dauki wal zabhu da yanka to shi ma yanka ibada ne ba a yin yanka sai sai ga Allah subhanahu wataala wan nadhu da addawal shine mun san addawal ko addawal shine mutum yayi wani abu eh in Allah ya bashi kaza zai yi kaza eh me yake muke alwashi alwashi ba kace ito shi ba kace to wannan shi ma duka ibada ne malaki to gairu zalika da wani wannan ma min anwa'il ibadati allati amara Allah biha irin da nau'ika na ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da su kullu halillahi ta'ala dukkan ta wannan ibadan to ana yin ta ne ko tana tabbata ne ga Allah ba a juya ta ga wani wanda ba Allah ba malaki wa dalilu dalili a kan haka qauluhu ta'ala fadin Allah wa annal masajida shine masallatai ko kuma ga wasu jira kamar yadda wasu suka ce to lillahi sun tabbata ne ga Allah fala tad'u ka a kirayi ahadan wani daya ma'allahi tare da Allah da wannan ga wasu jira ko kuma a cikin wannan masallatai malai ce fa man sarfa minha shay'an duk wanda ya juya wani abu daga cikin wannan ibadoji da aka zana bi gaibillahi ga wani wanda ba Allah ba ya roke shi ko ya abu dan shi ba huwa mushrikun kafirun to wannan mushriki ne kafiri malai ce wa dalilu dalili a sakan ta qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala wa man yad'u ma Allah ilahan akhara Allah ce duk wanda wa man yad'u ilahan akhara duk wanda ya kirayi wani Allah na daban ma Allah tare da Allah sai Allah ce sannan kuma la burhana lahu bihi bashi da wata hujja a kan wannan ibada da yayi sai Allah ce to fa inna ma hisabu inda rabbihi lalle wannan hisabun shi yana wajen ubangijin shi sai Allah ya ce innahu yanda al'amarin yake la yuflihu al-kafiru da kafai ba sa wata kaga wanda yana cewa wanda yau to wannan wanda yau ta ma wani tare da Allah ya zama to kafir wa fil hadisi ya zo a hadisi addu'a huwa al-ibadatu ko kuma addu'a wa mukhul ibada addu'a ita ce tsawon addu'a ko a ce tsantsa addu'a kenan addu'a ita ce tsantsa addu'a kenan baka zo ka zauna nan kana roƙon wani cikin kuma abin da bashi da iko kuma alhalin ma bayyana to wannan wannan ibada ce ba ma kowa sai Allah subhanahu wataala wa dalilu dalili a sakan haka qawluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala rabbukum yake cewa ubangijinku ya ce ud'uni astajib lakum ku roke ni in amsa muku sai Allah ke cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wa'inda suka bi suke bijirce ma suke yin girman kai game da bauta ta ita ce ibada to Allah ce sai da khulna jahannama da sanni za su shiga jahannama dakhilina suna kaskantattu wa dalilu khawfi dalili da yake nuna cewa tsoro ibada ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fala ta khafuhum Allah da yake gaya ma sahabbai lokacin da za su je yaki ce dan da yazo ya tsorata su yace musu ai sun taru innan nasa aljama wa aljama wa fakshaw fa zar ibana wa qalu sunatu Allah ya ta fala ta khafuhum kada ku yi tsoron su wa khafuni ni za ku yi tsoro in kuntum mu'minin inda kun mutum ne ya kula gaskiya wa dalilu gajai dalilin da yake nuna cewa kauna ita ma ibada ce ba a kauna a wajen kowa akan wani abu sai a wajen Allah subhanahu wataala fadin Allah subhanahu wataala kaman kana yanzu liqa a rabbi Allah ce duk wanda yake kaunar haduwa da ubangijin shi to me zai yi fali amal amalan saliha yayi aiki aiki nagari sai Allah ce wala yushrik sannan kuma kai ya hada bautar shi kai ya hada bautar ubangijin shi da wani daya wanda dalilin tawakkul dalili akan dogaro shi ma ibada ne Allah ke cewa ala Allah fatawakkalu ai ga Allah ne za ku dogara in kuntum mu'minin in kuntum mutakun ne Allah ke wani kuma wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wataala ya isar mishi wa dalilu ghadabati wa rahabati wal khushu dalilin da yake nuna al-ghadaba shine kwadayi wa rahabati da furgici wal khushu da tsoro dukkan su dalilin da yake nuna cewa su ma ibada ne fadin Allah subhanahu wataala Allah da yake wadi game da annabawa Allah da ya zano annabawa ya zano tun daga aka fara balabala sai na Ibrahim rushidahu aka zo halkan annabawa aka zo da ake cewa annabi Musa da annabi Isa afwan annabi Isa da mamashi da Allah ke cewa to innahum su wa'incan annabawan kanu yusari'una fil khairati sun zamanto su ma suna gaugawa wajen aikata aikin alheri sannan wa yad'una na suna roƙon mu ragaban suna masu kwaɗayi ga abin da yake wajen mu wa rahaban sannan suna masu tsoro suna masu firgiti da abin da yake wajen mu na ukuba da Allah ce sannan wa kanu lana sun zamanto gare mu min khashi'ina suna masu tsoro suke masu kaskantar da kai Allah ce wa dalilul khashi dalilin shi ma dai tsoro cewa ibada ne Allah ce fala takshawu mukhshawni kada ku yi tsoron su ni za ku yi tsoro wa dalilul ila inabati dalilin cewa al'inaba shine komawa komawa ko mai da lamari ba a yin shi ne sai ga Allah shi ma dai ibada ne Allah yake faɗa mai mu yake faɗi ma mu'minai wa anibu ila rabbikum ku komo zuwa ga ubangijin ku wa aslimu lahu ku kaskanta daga ko ku be kauya zuwa gare shi wa dalilul isti'ana dalilin kuma a cewa neman taimako ba a yin shi ko ba a yin shi a wajen kowa sai Allah shi ma ibada ne faɗin Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine gare ka ko kai kadai muke bauta ma sannan kuma kai kaɗai muke neman taimakonka ya zo a hadisi ba manzo Allah yake gaya ma Abdullah dan Abbas yake ce musu izasta'anta fasta'in billahi idan zaka nemi taimako ka nemi taimako ne a wajen Allah shi kadai wa dalil isti'aza dalilin kuma neman tsari shi ma ba a neman tsari a wajen kowa sai a wajen Allah Allah subhanahu wataala yake wadi da yake gaya manzo Allah qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari ga ubangijin falaq ubangijin mahudan rana to a wata a wani waje kace qul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari ga ubangijin mutane dalilin istiga gasa dalilin neman ɗauki shine neman ɗauki ba a yin shi a wajen kowa sai a wajen Allah amma ita istigasa malamai suna cewa ya halitta a istigasa ga bayi ga mahalitta ga abin halitta amma cikin abin da zai iya kuma alhalin yana nan yanzu a nan muna zaune a nan wani zai iya zawa ya ce ku taimaka mini saboda ya gan ku ne ku taimaka mishi an biyo shi za a cuce shi ko ku taimaka mishi wani abu zai zai cutar da shi ko kuma ku taimaka min ki dora wannan abu kaga wannan ya nemi taimakon ku akan abin da zai iya ne kuma idan yaron ku ne amma bana zo bana kawai ina zaune wani yana can yana gidan shi a kwance kawai cewa da ka taimaka min shi yana ta korewa san bada ne ko bai tare da ni kuma abun akan abin da bai iya ba to kaga wannan ibada ce wadda ta Allah na juya ta kuma zuwa ga wani bawa to anan kaga bai halitta ba shi ne malaki cewa qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala iz tastajisuna rabbakum fastajaba lakum kuna ku sahabbai lokacin da kuka nemi daukin ubangijin ku a yakin badar wala qanna sawkum wal badar wa antum adilla to a lokacin badar kun nemi dauki kun yi addu'a Allah ya taimaka muku sai Allah ce fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku ya gabatar ku da mala'iku wajen dubu uku ko kuma dubu dubu dubu kusan biyar ma to a lokacin nan kenan wanda ke nuna cewa taimako neman taimako neman dauki ba a yi shiga kowa sai ga Allah subhanahu wataala wa dalilin zabihi dalilin da yake nuna cewa yanka shi ma ibada ne ba a yin yanka dan wani abu ko dan aljana ko dan doguwa ko dan wani abu wannan ko ana yi ne dan Allah bari Allah subhanahu wataala kul inna salati Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya manzo Allah kace salati sallata da nake yi wa nusuki da yanke yanke ibada abin da ta shahi yanka wa mahayaya da rayuwata wa mati da mutuwata lillahi duka wannan sun tabbata ne lillahi rabbil alamin wa ga Allah ubangiji ta ka kenan wanda ke nuna cewa ba a yin yanka dan wani ba a yin yanka dan aljani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ma Qur'ani ya faɗi daga cikin abubuwan da aka haramta sai kita wa ma uhilla da yace hurmat alaikum almaytatu waddam wa lahmul khinzir Allah kita wa ma uhilla yayin billah da abin da aka kuruta aka yanka shi ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ba a hadisi ya zo a hadisi malam sunan babu kul innani hadani ha anan anan babu shi kul innani hadani rabbi ila sawil mustaqim a babu shi babu shi kul innani hadani rabbi ila sawil mustaqim to ai ayan ma ba sai muna sawa kul innani hadani kul innani hadani rabbi صراط ila المستقيم sawil mustaqim kamar ga ayan nan قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ah kamar shi ya dauko ayat tun daga kan bayani ah eh to shi ma ya dauko daga wajen mahallin shahidi malai yake cewa wa mina sunati ya daga hadisi hadisi ya zo manzo Allah yake cewa la'ana Allahu man dama aliyyillah Allah ya la'anci wanda yayyanka ba dan Allah ba wa dalilin nazari dalilin ci nuna cewa ba kance shi ma dai ba a yin shi kowa sai ga Allah shi ma ibada ne fadin Allah subhanahu wataala yufuna bin nadri Allah yake wuce game da bayan shi yake cewa su wayannan bayin yufuna bin nadri suna cika addawa ko suna cika bakance su da suka yi sannan kuma wai khafuna yawman suna tsoron wani yini shine yinin alkiyama wanda kana sharruhu mustafiran wani sharrin wannan yini ya zama to mai tsanani to kaga wannan ke nuna cewa in suka yi addu'a suna cikawa yasa manzo Allah ke cewa duk wanda ya alƙawari zai yi wani abu to ya cika wannan abu har manzo Allah ke cewa to ba a yin addu'a da sabon Allah mace in na samu kaza zan je in wani ko abu sabo ne sannan kuma ba a yin addu'a da abin da bayya hannunka kace kace in in na samu kaza to na baka wannan littafin da Muhammad kaga ba naka bane to ba yin irin wannan azumi to abin da yake nuna malai ya nuna cewa duka wannan abubuwan dangi ne na ibada Na'am.
da haka kenan in ibada ce to ita kuma ibada ana yin ta ne ga Allah subhanahu wataala kadai ba a juye ibada ga wani Allah wanda ba Allah subhanahu wataala ba insha Allah ta'ala kuma sai mu dakata a nan a darasi na gaba da taimakon Allah sai mu tashi akan asalluka da suka rage insha Allah ka zo da hundan ne ya Allah